tsokaci akan aya ta arba'in da daya wanda zai karanta wani ayar da ayin shi a sai ya yi shai fara usman bauchi wanda zai fassara shi ne maulanmu shekul islam a shai fara usman bauchi wanda allahu ta'ala an akramakum allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد مكر الذين من قبلهم فلله مكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ubangiji yana ba annabi sallallahu alaihi wasallam hakuri cewa wannan abu wajen manzanni abu ne haka yake tun zamanin da har gaba da gobe wagan makarar lazina min qablihim duk makircin da kafuran makka suka yi maka akwai kafuran zamanin da sun yi wa annaba irin wannan makircin amma an kwashe lafiya ai ba kwashe lafiya ba a tambaya mana ya aka yi da kafiran annabi nuhu da suka yi masa makirci kafiran annabi hudu da suka yi masa makirci kafiran annabi salihu da annabi ludu da kafiran annabi ibrahim da annabi musa ai ban kwashe lafiya ba wa inda allah makruh duk makircin da suka yi suna hannun allah da su da makircin nasu duk gabaki da suna da suna cikin hannun allah sai yadda allah ya yi da su wa kan makarar ladina min qablihim walillahi al-makru jami'a dukkan makircin su gaba ɗaya da su da makircin duk suna wurin Allah ya lau ma taksibu kullu nafs dukkan wata rai abinda duk take aikata ko mai kyau ne ko mai muni ne ai Allah yana tare da wannan rai din ya san abinda take kulla ko menene kamar yadda makaranta baya cewa ubangiji yana tare da komi yana tare da kowa ma ya fi min ƙaunin ladaihi raƙihun ati wato duk inda mutum yake yana tare da Allah Allah kuma yana tare da shi walillahi makru jami'a ya lau ma tasibu kullu nafsin Allah yana sanye da dukkan wata rai abin da take aikatawa wasu yalamur kafiru liman ɗagubar dar da sannu kafirai ko kafiri in an ce kafiru kamar kira'a mu kenan to jinsin dukkan kafiri ake magana da shi da sannu zai ga ƙarshen lamarinsa su yaramur kafiru liman ububadir wane ne da ƙarshe mai kyau annabi da sauran muminai ko ko su kafirai a'a su ka ai su uddari ne nasu mummunan makoma ya tabbata gare su annabi da mutanensa sallallahu alaihi wasallama su ne suke da kyakkyawan makoma ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب kafirai suna gaya maka ya rasulullah wai kai ba manzo bane wai suna ce maka ba manzo ba ne to irin wannan abubuwa na izgili idan an yi wa annabawan da su suka mai da martani su rama da kansu amma annabi an yi masa nan da nan Allah ne yake mayarwa annabi hudu annabi nuhu da aka ce masa shi yana da hauka nake bai da hauka ko kadan annabi annabi hudu an ce masa sabihun yace ba ni wauta ko kadan su suke mai da hawa da kansu amma Allah ya ce annabi sun ce wai kai ba manzo ba ne kulka fi billah shahidan baini wa bainakum to mun ajiye Allah shine mafi isan sanin shaida tsakanina da ku in ku ne kuka yi ƙarya bayan Allah ya aiko ni gare ku ko ko ni din ne na gaya muku Allah bai aiko ni ba Allah da yana shaida Allah hakika yana shaida lakinillahu yashhadu ma anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida ko duk duniyar nan ta taru ta ce kai ba manzo bane Allah ce ni dai na tabbata ni da na aiko ka kai manzo na ne dukkan mala'iku na sun shaida kai manzo na ne kuma dukkan muminai na mutane da aljannu da dukkan mala'iku gaba daya da dukkan wani ma mai karanta littafi ya shaida kai manzo ne kai manzo na ne akwai sifofinsa a cikin attaura akwai sunansa ƙuru-ƙuru ahmadu a cikin injila to dukkan waɗannan sun isa shaida ko yan kafuran makka ba su yarda ba dai to allah ya yarda kai manzonsa ne mala'iku sun tabbata muminan mutane na aljanu da mala'iku da duk wanda yake karanta littafin gaskiya ya tabbata kai manzona ne sallallahu alaihi wasallam قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب haka dukkan wanda yake da ilimin littafi kamar su Abdullahi ibn Salamin kamar dukkan mutanen da suke da littafi na daga Allah sun san kai manzo ne ko musulmi duk gabaki da sun tabbata kai manzo ne kullum in ka an daga murya a duk duniya ana kiran sallah zaka ji ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasul duk duniya zaka ji tana faɗin haka بإذن ربهم
بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد
wannan sura ta ƙare suratul radi yanzu za mu shiga cikin suratul ibrahim alaihi salam bismillahir rahmanir rahim alif lam re kitabun anzalnahu ilayka litukrijan nasa minaz zulumati ilan nur بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله أعلم بمرادي بذلك الله شي كدai san fassaran alif da lanjaye da ra anan maganganun malamai da suka fari duka mun kakkaranta a baya cewa irin waɗannan wai sunayen Allah ne a haɗe ko sunayen Allah ne a rarrabe yanzu kaga alif din nan da lam da ra in ka hada shi da he mim in ka hada da nun sai su tayar maka da sunan ar-rahman alif lam ri kitabun wannan littafi ne anzalnahu ilayka mun saukar da shi zuwa gare ka ya rasulullah dan me litukhrijan nasa min az-zulumati ila nur domin ka fidda mutanen duniya daga dubban kafirci dubban jahilci dubban son zuciya ila nuri zuwa ga annurin shiriya annurin imani annuri na musulunci tukurjan nasu na zulumati ila nur kullum dufai sukan zo jam'i ne don kafirci iri iri ne akwai kafirai gaba ɗaya wanda suka ce Allah ma ba su san shi ba su a wurin su ne ce take aiki ba wani abu shi Allah a gida mutanen Rasha da China da waɗanda Allah ya batar irin su akwai kafiran da suke cewa a'a akwai Allah in ka dubi sama ka dubi ƙasa ka dubi komai da komai zaka san akwai Allah walin zalta man khalaqa samawati wal ardi Allah amma Allah bai aiki mutane su zo waye su isar da aikan Allah ba inda Allah zai aiko ai mala'iku zai aiko ya aiko mutane masu cin abinci da waɗannan arna kenan akwai kuma kafirai waɗanda suke da can suna cikin wani addini suna bin wani littafi wani annabi to zamanin littafin ya wuce zamanin addinin ya wuce zamanin annabi ya wuce su suka ce ba su ga laifin abin da suke rike da shi ba za su yi ta riƙewa su ne alul kitabi yahudu da nasara to waɗannan suna rike da addini ne a ganinsu ba su san addinin lokacinsa ya wuce ba duk mutumin da banki ta ba da sanarwa an kawo sabon kudi ga cikinsu ga bayansu ga darajojinsu a za a so mu canji waɗannan sababbin kudi rana kaza ga watan kaza za a rufe canjin zuwa ga ranan kaza ga watan kaza duk wanda bai kawo kudinsa ya canja fa ya yi asaran kudinsa sai ka ce kai baka ga laifin kudinka bari abin kaza ka yi kai ta ajiyewa a cikin akwatuna a cikin gana masu go a cikin abubuwa kai baka ga laifin kudinka ba idan wannan lokacin ya wuce in ka kai banki ba za a karba ba in ka kai kasuwa ba za a karba ba to wannan sanin lokacin ya wuce a bakin mu mu masu qur'ani za a ji idan ba yadda ba to ranar da aka mutu za a gani kuru kuru lokaci ya wuce a saboda haka dukkan kafirci da hasken musulunci hasken musulunci shi ko shi guda ɗaya ne amma hawa hawa ne kowa iyakan yadda aka buɗa masa tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd manzani ma an fifita junansu wa laqad faddalna ba'dhan nabiyina ala ba'd annaba ma an fifita junansu haka kuma kowaɗanne mutane an fifita junansu hasken dai guda ɗaya ne kowa da yadda Allah ya buɗa masa da tukurijan nasa an aiko ka ne zuwa ga duk duniya gaba ɗaya ya rasulullahi kuma arsalnaka illa kafatan linnasi Allah ya aiko shi zuwa ga duk duniya gaba ɗaya ba zuwa ga mutanensa larabawa ba litukhrijan nasa min az-zulumati daga dukkan kafirci ila nuri zuwa ga hasken musulunci hasken shari'a hasken imani bi izni rabbihim da izinin Allah ubangijinsu da yardan Allah ubangijinsu Allah ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ya isar da aika da izinin Allah da izinin Allah domin malamai magada annabawa idan malami ya zo yana wa'azi ba shi da izini daga fadan manzon Allah sallallahu Alaihi sai a ce masa daga fadar ba a sa ka ba ko ba za a karbi magana ka ba tun da ba izini biyin rabbihim da izinin Allah Ubangijinsu a biyin rabbihim ila siratil azizil hamidi in a da su daga dukkan kafirci a sa su zuwa ga hanyar Allah al-azizi mabuwayi alhamidi wanda yake abun godewa sama da ƙasa komi da komi in min shayin illa yusabbihu bihamdihi
Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min shadid Allahu alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa waylun lil kafirin min azabin shadid wato zuwa ga hanyar Allah ɗin nan mabuwayi abin godewa sama da ƙasa shi ne fa Allah allazi lahu ma fi samawati wal duk abin da yake sammai duk halittar da yake sammai gaba ɗayanta da abin da yake ƙasa da wanda suke ƙasa duk gaba ke da lahu na Allah ne milkan shi ke milkan wa khalqan wa abidan Allah shi ke mallake da su kuma shi ne ma ya yi su ya ƙago su ya yi su kuma har yanzu nan bayinsa ne idan wata kamfani ta yi motoci wannan motocin motocin wannan kamfanin ne wanda ta kera sannan in ta sayarwa wata kamfani mai saye lokacin da mai saye nan ta saya motocin sun zama nata ita kuma mai saye in ya zo ya saya a wajenta motar ta zama tasa amma dai in an ganta za a ce ai asalin kiran abu kaza ne amma shi Allah dukkan halittarsa gaba ɗaya shi ya ƙera abinsa kuma shi ke mallake da abinsa har kullum mallakarsa ce ba wani wanda yake da hannu akan komi na Allah sai wanda Allah ya bayar Allah in ya baka to a cikin nasa ne ya baka domin za ka ji Allah yana faɗin cancantar mutane wa ƙarar malikotu ne bihi a kowa yana da nasa gari yana da nasa gida yana da nasa mallaka ko dabbobi ko kudi amma duk da haka dai da shi da kayan duk kayan Allah ne wailul lil kafirina bayan kayi gargadi ya rasulullahi ka bayyana wa mutane wannan alqur'ani ka bayyana musu wannan musulunci ka sa cikin hanyar Allah mabuwayi abin gode wannan duk wanda ya kauce yace bai yadda ba to fa wailul kalmar azaba ta tabbata gare shi da shi da yan uwansa kafirai wailul lil kafirina min azabin wato kalmar kalmar ita ce azaba min azabin shadidin wata azaba mai tsananin tsanani الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغون إوجا أولئك في ضلال بعيد su waɗanne ne waɗanne ne suka kauce suke ba su yadda ba ɗin suka zama kafirai ɗin kuma kalmar azaba ta tabbata gare su ɗin su wane ne allazina su ne waɗannan yastahibbuna alhayatad dunya al akhirati wanda suka zaɓi soyayyar duniya akan lahira sun zaɓi rayuwar duniya akan rayuwar lahira saboda haka suka yi karɓar maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don neman lahira din yastahibbuna alhayata ad-dunya al-akhirah wa yabghuna iwajan hanyar Allah ma suka yi ta toshewa duk wanda zai shiga sai su hana shi su ba su yarda sun shiga ba ko duk wanda zai shiga sai su hana shi wa yasudduna an sabilillahi kuma su kawo dalilan ƙarya wa yabghuna iwajan su nemi cewa abin da ya samu kaje kar ku bi hanyar wato hanyar ba ta da kyau dalilin da ba ta da kyau kaza kaza kaza kaza su yi ta kago ƙarya na tsare mutane gabarin shiga hanyar Allah shiga hanyar Allah ko kafirai ne suna so su shiga musulunci kafirai ƴan uwansu suka hana su ko kuwa musulmi ne wani abu na ci gaba na gaskiya na addini kuru-kuru ya zo sai suna hana ƴan uwansu wannan ba mu gada ba iyaye da kakannu wannan malamin ba su faɗa ba kada ku yarda ku yi abinda duk malaman ba su yarda ba da shi kar ku yarda da shi to ilimi ko bai takaita akan ilimin malaman ku ba wa kulli zi ilmin alim komi ilimin mutum akwai masu ilimin da suka wuce ilimin sa lalle ne ai ta ci gaba yadda ake neman ci gaba a duniya bayan mutum ya zama dokta ma ana so ya zama farfesa to ai saboda haka ilimin addinin ma baya karewa komi ilimin ka na addini ko wadansu sama da kai to kakka rika tsare mutane ka ce kar a wuce ka kar a wuce ka aje sama din nan kamar misalin masu hana mutane istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da suna a ba waɗannan suka hana ba ɗariƙa suka hana ma'anar ɗariƙa kenan ko istighfari maganin zunubinka wanda zai cuce ka lahira salatin annabi wanda zai hada ka da annabi bukata ta biya la ilaha illallah za ta hada ka da Allah iyakan ayyukan kenan wannan babu wani mutumin kirki musulmi wanda yace yake cewa waɗannan abubuwa ba su da kyau ko bai yi karatu ba saboda haka a daina kin hanyar Allah a daina tsare mutane ga barin shiga hanyar Allah wayabguna ai wajen suna neman ƙarya ƙaryace ƙaryacen da za su nuna hanyar Allah din ai karkatacciya ce ba hanya ce mai kyau ba kudai ka waɗannan masu hana mutane shiga musulunci ko ko masu hana mutane wani ilimi na karuwa na ci gaba a cikin musulunci fi zalalin suna cikin bata ne ba idin manisanci وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ubangiji yana cewa manzanin da muka aiko kamun ka zo din kowanne mutum mun aike shi ne da harshen mutanensa yadda zai fahimtar da su kowaɗanne manzanni mun aike su ne da harshen mutanensu don su fahimtar da su amma arsalna min rasulin kuma aiki wani manzo ba illa bi lisani qaumi sai da harshen mutanensa yubayyin lahum don ya samu daman yi musu bayani amma kuma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aike shi zuwa ga duk duniya gaba daya to su kuma yaya za su Allah ya aike shi da wajen larabawa yan uwansa shi balarabe ne littafin da aka bashi balarabe ne aka aike shi wajen wajen mutanensa yan uwansa amma shi bai tsaya a nan ba aikan nasa sai aka hada da duk duniya gaba daya amma sannan ka illa ka habbatan linnas bashiran wa nazira akwai lalle wa anzir ashirata kal aqrabin kai wa'azi wa danginka makusata kuma aka komo aka ce qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an ga yawa duk duniya gaba daya kai manzonta ne to wannan kowane kowane harshe na duniya in sun zama musulmi to manzon Allah yana da mai tarjama wanda ya ajiye mai tarjama ya ji maganan manzon Allah ta larabci ya gaya wa mutanensa da bakin da suke ji wakilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma masu wannan irin harshe to tarjaman nan ita ce ta wakilci dukkan kabilu a yi musu tarjaman larabci ya komo cikin bakinsu to masu kwaikwayon tafsiri yan uwanmu akwai wahala fa kowane mai tafsiri in ya zauna fa ya zauna ne zai wa mutane tarjama mai Allah ya faɗa wa annabi mai annabi ya faɗa mutane mutane ce ba sa jin larabci to za ka gaya musu da bakin garin kuɗin nan karka rege karka ƙara karka canja idan ka iso wani wurin da ba gane ba ka tsallake wurin kamun ka nemi gane wannan wurin domin dole ne sanin harshen mutane sai ka san harshensu na luga ka san harshensu na istilahi na lugar inda duk ya dan bambanta kaɗan ka gaggane bayanin in an ce tsada ka fassara tsada in an ce tsada ka fassara tsada ka fassara tsada idan an ce ma'aikata ka fassara in an ce ma'aikata ka fassara mutane in an ce makiyaya ka ce wurin kiwo in an ce makiyaya masu kiwo bambance wannan a kwara daban kwara daban ga suka rubutu iri ɗaya ne da duk da ramci ka fassara ka gaggane waɗannan don kai mutane bayani na gaskiya kar bayanin ya bata ya lalace akan hanya kuma akwai istilahi ma'anar istilahi abu gashi kaman ba gaskiya bane amma istilahi ya nuna haka yake misali wani mutum aka ɗauke shi zuwa asibiti a cikin hali na ban tsoro yan uwansa guda biyu suka kai shi suka kai shi aka kwantar da shi asibiti sai ɗayan ya ce ko ba gida ka gaya musu fa ciwon fa ya yi tsanani ya zo ya gaya musu ciwo ya yi tsanani sai na biyun ya taso da zo ce lafiya ce aiwa da ciwo ya warke a istilahi mai kenan ya ce ya mutu mana amma kuma haka ake cewa amma haka ake cewa ya mutu a ce ya warke a istilahi ne mutane duk sun san hakan nan wanda ya san duk ya san hakan nan to irin su suna nan da yawa a cikin Hausa suna nan da yawa a cikin Larabci suna da yawa a cikin wani wani wadansu bakunan mutane to in ka zo wannan cewa ai wani ciwo ya warke din nan ka ce ya mutu kar ka ce ciwo ya warke an sallame shi daga asibiti to saboda saboda haka abin yana da wahala ya kamata mu ta duddubawa mu samu mu yi bayani mai ɗan dama-dama wanda zai kwatanta abinda Allah ya faɗa kenan abinda annabin ya faɗa kenan wannan ma kenan fa balle fa in an yi da gangan shi ƙur'anin nan Allah ya aiko na zuwa ga duk duniya gaba ɗaya kamar shi da kansa ƙur'ani yake faɗa saboda haka ka bar shi ya tafi ka bi shi yadda yake so ba kai ka wuce gaba kai ta jansa yadda kake so ba alƙur'ani shi yake jan mu ya mu gane yadda yake so ba mu ne za mu wuce gaba mu nuna masa inda zai bi ba shi alkurani ya wuce haka nan ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum don yayi musu bayani fa yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha bayan annabawa din sun yi bayani to kuma Allah sai ya yi aikin sa wanda Allah yake nufin da shiriya bayanin nan sai ya shiryar da shi wanda Allah yake nufin sa da bata kuma ko an yi bayanin ba zai yadda shiru ba sai ya bata wa yudillu man sha man sha ko shi Allah shine Allah zai zuma buwayi alhakimu goni cikin ayyukansa ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيا- بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور to a manzanni in za a faɗi manzo mai yawan jama'a wanda jama'arsa sun ga annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabi Musa saboda haka ake kawo maganarsa kamun a faɗi wani maganar wani annabi mai al'umma domin shi ne mai yawan al'umma bayan al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin dukkan kiristoci mutanen annabi isa mutanen annabi isa ne mutanen annabi musa ne don suna da tsofin alkawari na annabi musa suna da sabon alkawari na annabi isa saboda haka sai kawo buga misali da bayaninsa da yake shi annabi isa bai daɗe yana wa'azi ba duka duka wa'azinsa na wata talatin ne kawai shekarunsa dai a duniya duk gaba daya talatin da uku ne wazinsa kuma duk gaba daya wata talatin ne kamun Allah ya ɗauke shi mai da shi sama ta biyu to shi yasa aka kawo ah, misalin annabi Musa wadda gajarsun na Musa bi ayatina hakika mun aiki annabi Musa da ayoyinmu ayoyin nan ana nufin ayoyin attaura ne ko ko ayoyi guda tara daga dace na musa ta ayatin bayyinatin fatsal bani isra'ila to ana nufin duka gaba daya ayoyin attaura da su zai fidda mutanensa daga duhu zuwa ga hasken musulunci kuma ayoyi na mu'jizozi guda tara su ma da su yake tsoratar da fir'auna ya bashi tsoro ko da yake har fir'auna ya mutu bai musulunta ba Ah, wa zakirhum bi ayyamillah kuma kai wa mutanenka wazi wadda ka zarsan namun sai bi ayatina da muka aiki annabi Musa da ayoyinmu a akhrij muka ce masa akhrij qaumaka ka fidda mutanenka ba ba akhrijin nasa kamar na annabi Muhammadu ba a akhrij qaumaka su annaba duk kowanne daga zarsan nanuhan ila qaumihi wa ila adin kham hudan wa ila samud kham salih wa lutan qali qaumihi kowanne ne an aike shi ne zuwa ga mutanensa amma annabi Muhammadu ne kada ya aike zuwa ga duk duniya gaba daya muka ce masa an akhrijo maka ka hudda mutanenka minaz zulumati daga duhun kafirci wato fir'auna da mutanensa da bani isra'ila kenan minaz zulumati ila nur kuma ka ci gaba da yi musu wazi wa zakkirhum kai musu wazi ka tunatar da su bi ayyamillah kwanakin Allah kwanakin jin dadi na mannu da salwa da tsiratarwa daga halakar da fir- da halakar da fir'auna da tsiratar da ah, bani isra'ila kwanakin jin daɗi wa tilka layyamu dawiluha bainan nasi kai musu wazi da kwanaki na jin daɗi da kwanaki na wahala wannan kenan ko ko ka, ka tunatar da su kwanaki wanda Allah ya kakkama kafirai waɗanda suka saba wa annabawansu abubuwan da Allah ya yi da su da kuma jin daɗin da Allah ya yi wa mabiyansu lokacin da aka halakar da maƙiyansu wannan kenan ko kuma a iyamun lahi wani wuri ne da ake kiransa ayyamun lahi ko kuma ayyamun lahi kwanakin allah gaba daya har na masu hawa biyar na daya a inda muke nan inda kowane abu yake tare da jikinsa ana kiran wurin alamun nasuti gaba daya daga har zuwa sama ta daya ana kiran wurin alamun nasuti a wannan wurin kwana ɗaya awa 24 ne dire da rana idan an kai sama ta ɗaya sai abin ya canja kowane dare sai ya zama dare ɗaya ya fi wata dubu ana kiran wurin wurin lailatul qadri wurin lailatul qadri inda aka ji qur'ani ya zauna shekara 23 ana saukar da shi kadan kadan daga nan in an wuce sama ta daya kamun aje sama ta bakwai ana kiran wurin alamul malakuti alamul anwari wato nan ba wani abu mai jikinsa da jini da kashi a'a sai dai a duk wanda zai wuce ya kai wurin to sai dai a sa masa jiki na annuri saboda haka ne kafirai ba sa wuce alamun nasuti su je alamun malakuti wanda zai ka zuwa yadda wasu tagwaro an ha inna zai ka zuwa yadda wasu tagwaro an ha la tufattahu lahum abwabu sama'i ba a bude musu sama su shiga cikin alamun malakuti to daga nan kuma a alamun malakuti alam na haske alam na rayuka masu jikin haske kowane wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu a inda muke nan na ƙasa wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun ana kiran wurin ayyamun rabbi to an wuce sama ta bakwai kamun an fada cikin alamul jabaruti kenan to in an je wurin kowane wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu hamsin fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana to ranan da aka nade sammai aka nade kasai aka bari ba ba sama ba kasa duk gabaki da an ɗebe su an bar wurin to sai a koma cikin alamul lahuti to anan azadu da abadu sun hadu lillahi al'amru min qablu min ba'du ba dare ba rana ba rani ba dama don an naɗe abubuwan yin dare da rana da rani da damana ɗin an liga an naɗe su to anan sai a ce yawmul huwiyati kulla yawmin huwa fi sha'ani kulla yawmin huwa fi sha'ani wa komi ya lissafi duk ya karye azalu da abadu sun haɗu to ko waɗannan kwanakin ake nufi ayyamu alamin nasu dai awa 24 kwana ɗaya na lailatul qadri dare daya ya fi shekara ya fi wata dubu na alamun nasuti na alamun malakuti kuwa kowane wuri ɗaya na daidai da shekara dubu a alamun nasuti wanda yawan inda rabbi ka alfi sanatin min mata udduna in an koma alamun jabaruti kuma kowane wuri ɗaya na daidai da shekara dubu hamsin fi yau min kana miqdaru hamsin alfa sana in an nannaɗe wannan abubuwan gabaki da aka bar filin to sai ya zama lillahi al'amru min qablu wa min ba'du azal da abadu sun hadu sai a ce kulla yawmin huwa fi sha'ani ko wannan ake nufi Allah ya rahmu inna fi zalika yin wa'azi wa mutane a ganar da su abubuwan da ake ciki da abubuwan da za a shiga ciki da abubuwan da aka wuto dama kullum in ma alheri in ma sharri idan alheri ne to abinda ake nema ladabinka a wurin Allah ka gode Allah ya ƙara maka da in shakartum la azidan nakum in kuma sharri ne bala'i Allah ya saukar saboda dama dole ne mai imani al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi wa hulwihi wa murrihi kai imani da kaddaran Allah ko yayi dadi ko bai dadi ba nan kuma in yayi zafi ladabinka a fadan Allah hakuri kai haƙuri in kai haƙuri sai Allah ya baka lada ba lissabi inna ma yuwaffa sabiruna ajrun bighairi hisabin kuma sai Allah ya dauke ka cikin mutane ƴan uwanka ya kai ka wajensa inna Allah ma'as sabirin ana tare da masu haƙuri saboda haka manzo Allah yake cewa ajabal li amril mu'mini amruhu kullu khairu idza sabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa idza asabatu darra'u sabara fa kana khairan lahu laisa zalika li ahadin illa lil mu'min yace shi mu'mini dai abun mamaki ne al'amarin da kowanne dai alheri ne ko dai ya samu jin daɗi daga Allah ya kode wa Allah sai Allah ya ƙara masa ko ko ya samu wahala daga Allah ya jarrabe shi matsayinsa na bawan Allah wurin jarraba ya jarrabe shi da wahala nan kuma yayi hakuri in yayi hakuri sai Allah ya bashi lada ba iyaka ya ajiye shi wajensa inna Allah ma sabirin ba wanda ya samu wannan sai mumini duk inda aka juya shi alheri ne gare shi inna fi zalika a cikin waɗannan wa'azozi la'ayatin sun isa abubuwan mamaki da abubuwan izina da abubuwan wa'azi likulli sabberin ga dukkan mutumin da zai gamu da bala'i ya zo mai yawan haƙuri sabbarin mai yawan haƙuri shakurin da duk wanda zai samu ni'ima ya yi godiya ya zama mai godiya وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم إذ قال موسى وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجيكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم sai annabi Musa ya ci gaba da bin umarnin Allah wanda yace yayi wa'azi wa mutane sai tunatar da su a- kwanakin bala'i da kwanakin ni'ima duk ya musu wa'azi da su ya gaya musu kwanakin bala'i ladabinsa haƙuri kwanakin jin daɗi kuma ladabinsa godiyan Allah ka tuna ya rasulullah iz qala musa liqaumihi duk maganar da Allah zai gaya wa annabi na kissan mutan da sai ce ka tuna ashe da ma ya sani sallallahu alaihi wasallam ba a cewa mutum ka tuna sai ya san abu don shi- a matsayinsa ne shine farkon halittar Allah ya zauna daga shi sai Allah ubangijinsa wanda ya yi shi shekara dubban miliyoyi ba a yi komai ba sai daga ba aka yi komai saboda haka duk abin da za a faɗa Allah ya riga ya nuna masa ya san sai ce ka tuna wa iz qala musa li qaumi tuna lokacin da annabi musa ya gaya wa mutanensa uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ubangijinku yayi muku uzkuru ni'matallahi alaikum idan je ku min ali fir'auna lokacin da Allah ya tsayar da ku da sharrin fir'auna da mutanensa da suke wahal da ku suke azabtar da ku suke dora muku ayyuka masu wahala masu tsanani suna kakkashi ƴaƴanku maza suna barin ƴaƴanku mata bai zalin musa ilga fa hizkuru ni matalla alaikum idan je ku min ali fir'auna yasumunakum suwal azabi suna kallafa muku mummunan azaba na ayyuka masu tsanani wa yuzabbihuna abna'akum kuma bayan wannan tsananin da suke dora muku sun mai da ku ku ne bayansu sai wani boka ya gaya wa fir'auna za a haifi wani da a cikin bani isra'ila a dalilinsa ne fir'auna zai rasa burkinsa sai fir'auna ya ce to nan da nan a sa doka duk inda matar bani isra'ila ta yi ciki a je a duba in ta fi ɗa namiji a yanka in dai dan hira ya ta mata a bari za su yi mana amfani su ne za su za su zama masu aiki din da sauransu to wannan azaba da fir'auna yake kallafawa mutanen ku bani isra'ila na miyagun ayyuka masu tsanani da kuma yayyanke ƴaƴa jirajirai maza a bar ƴaƴa jirajirai mata wa fi zalikum a cikin wannan tseratarwa da Allah ya yi muku daga daga sharrin fir'auna da kuma ba ku ikonku wa auren alƙawar da zina kanu yi statafu na mashari ƙarar da magari ba halatti barak nafiya da mai da ƙasa duk gaba ke da kudu da arewa gabar da yamma a hannun ku bani isra'ila bayan kuna wahaltattu a ƙarƙashin mulkin fir'auna wannan alheri duk jarraba ne daga allah bala'un min rabbikum daga allah ubangijinku azimun mai girma lokacin da ake wahal da ku lokacin bala'i lokacin da aka halakar da fir'auna aka ba ku ƙasa lokacin ni'ima to ku gode wa Allah da ya yi muku wannan annabi Musa yana wa'azi mutanensa wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim
وإذ تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد a lokacin da fir'auna yake yayyanki ƴaƴan bani isra'ila wai kar a haifi wanda zai gaje shi din amma in mata ne a kyale su abin mamaki fir'aunan nan dai ƙarya yake yi tun ba ƙarya ba to in ya ce ana rabu kuma dalari ne babban ubangijin kuwa zai isa ya tura mulkin babban ubangiji amma da an gaya masa ga wani za a haife shi zai tura mulkinsa sai ya gaskata to in ya gaskata cewa shi wannan wanda za a haifa din shi zai tura mulkinsa in gaskiya ne ai ba zai iya kashe shi ba in ko maganan banza ne na ruwansa da kashe 'ya'yan mutane saboda shi makaryaci ne cikin ƙarya yake yake cikin ɗimuwa yana yayyanke 'ya'yan mutane maza na bani isra'ila yana barin 'ya'ya mata har lokacin da allah ya kawo mutumin da zai zama ɗan bani isra'ila ne ko mai tura fir'auna da mulkinsa ɗin ne sai allah ya sa ma'aifiyarsa ta haife shi ta ta haife shi ta ga ɗan namiji ta ce uzu billahi na haifi ɗana kyakkyawa amma za a yanka mini shi na haifi ɗana kyakkyawa yanzu za a yanke mini shi sai allah ya yi mata ilhama sai Allah ya mata ilhama ya ce ba wanda ya isa yanke miki ɗan nan naki wa wahaina ila musa an arzihi fa idza khifta alayhi falqi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna raddu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin wannan magana ne fa na Allah wanda yake faɗa wata mace a cikin bani Isra'ila mata kuma ba sa kaiwa qudbaniya ma sai guda da kawai ta taba kaiwa qudbaniya cikin mata ita ce Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka Allah ya yi magana da matan bani Isra'ila ta hanyar ilhama don Allah ya yi magana da wani namiji ta hanyar ilhama a cikin wannan al'umma wadda ta fi dukkan al'ummatai sai ya zaɓi mamaki wajen malamai masu imani a ba zai zama kuma ga ilhama muna karanta cikin alkurani wa auhayna Allah yana ba mu labarin mun yi wahayi ila ummi Musa zuwa ga uwar annabi Musa da ta ji tsoro muka ce mata anar ihi ki shayar da ɗanki ba wanda ya isa ya kashe miki ɗanki Allah ne ke gaya mata bai za shi tale in ko hankalinki bai kwanta ba kin ji tsoro fa arqihi fil yammi ki shirya ki sa shi a cikin akwati ki jefa shi cikin ruwa kuma alƙawari za mu dawo miki da ɗanki za mu raya shi ma mu mai da shi manzo cikin manzanni wai ana jin tsoro kar ya mutu amma jefa cikin ruwa banda Allah wa zai ga maka wannan magana ka yarda danka ne kana jin tsoron ya mutu sai aka ce sashi akwati kai jiba da shi cikin ruwa za a dawo da shi to shi sai ta shirya akwati ta sa shimfiɗa ta kwantar da annabi musa ta rufe shi ta jefa cikin ruwa kamar yadda ubangiji ya gaya mata ruwa yana ɗaukan wannan akwati yana ɗaukan akwati yake ruwan nil yana shiga har cikin gidan fir'auna anharu tajri min tahtiha fala tufsirun wa hadhihi anharu tajri min tahtiha fala tufsirun shikenan sai aka ga akwati yana tahowa yana tahowa ana ana shakatawa a bakin ruwa cikin gidan fir'auna akwati yana tahowa yana tahowa da yazo kusa sai wani itace ya tsare akwatin sai aka jaji a dauko wannan akwatin menene a ciki daga dauko akwati aka fito da shi wa alƙaina alaika mahabbatan minni sai Allah ya jefa wa annabi Musa wani irin farin jini yadda duk wanda ya ganshi ba zai sha'awar a kashe shi ba baka da iko baki da iko aka bude sai aka tada jinjiri ne ya ciki yana tsotson yatsunsa matar fir'aun ta ce madalla madalla madalla wannan ai alheri ne muka samu ni na samu da ni da kai to shi kenan sai fir'auna ya rasa yadda yana son matar ko bai son ranta ya baci to yanzu ai sai yi maganan yadda za a shayar da shi kenan aka yi ta kawo mata a kawo wannan matar annabi Musa ya kisha a kawo wannan ya kisha aka kawo wannan kisha sai uwar annabi Musa ta ce na ji labarin an tsinci akwati a gidan sarki gidan fir'auna don Allah ki je ki zaga a hankali kar ki nuna kin san shi ba ki rika duba a hankali a hankali in gaskiya ne na ji kuma an sa mata masu shayarwa duk yaron ya isha ki musu bayani ke ma a anguwarku akwai wata mace wanda ɗanta ya mutu ko za a kawo ta a jarraba ko zai karba shi kenan wa su rabbi an junubi na hula shi'urun muharram na liman rata min qabl fa qala hal adullukum ala ali baytin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun faradna ilayhim kay taqarra ayna la tahzan ina ta- sai ta shigo gidan tana kalle kalle tana kalle kalle ta ce to wannan abu da ya faru mu ma an goma ko wata mace wanda wanda ɗanta ya mutu ko za mu kawo ta a jarraba ko za ko ko jinjirin zai karba da aka kawo ta annabi Musa sai ya gane uwarsa sai ya kama ma ya tasha ya tasha kaga ce to wannan matar ita ne za a yi lada da ita ta shayar da ɗan gidan sarki sai aka ba ana ba ta lada ta kuda da shi da kyau fa ana ba ta lada ta- tana shayar da ɗan gidan sarki ɗan gidan fir'auna kenan a nan allah ya raya shi a gidan fir'aunan allah ya raya shi har ya girma har ya isa karɓan aika daga nan sai fir'auna dai bai yarda ba kullum ransa bai yarda ba yana jin tsoron annabi Musa har ma lokacin da yace ni wannan yaro wannan yaro fa ban yarda da shi ba sai mata ta ce menene ranka yarda dade ni ban yarda da shi ba menene a ashanin in yayi maka wani abu ai yaran ta ne ai yaro ne yaro yaro yanzu in ba zai in an bashi ga wuta ga dabino zai dauki wuta ne sai bari jarraba ka gani aka kawo dabino da garwashin wuta annabi Musa sai ya dauki garwashin wuta sai ya sa a bakin sa to saboda a bakatar da fir'auna dai to wannan abun ya dan sa masa guragu kadan a cikin harshen sa kuma nan don ya zama ah, fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta san kishiya duk annaba ba wanda ya magana da Allah kawai annabi Musa amma duk da haka harshen sa akwai dan guragu saboda ya ladabi wa fadan manzon Allah shine mai wannan wurin kamar annabi Sulaimanu dukkan annabawa ba wanda ya yi mulki irin na annabi Sulaimanu saboda haka sai Allah ya sa sunansa ya zo da sunan tasiriri ba Salmanu ba Sulaimanu saboda fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kare fadar manzon duk duniya yanzu babu annabin da zaka je ka samu gidansa da masallacinsa da kabarinsa sai annabi Muhammadu babu saboda haka fadarsa la tuqi wa la tazar ba ta yadda da, da muzahama bai da abokin tarayya a cikin a cikin halitta kamar yadda Allah bai da abokin tarayya cikin komai annabi ko bai da abokin tarayya cikin halitta sallallahu alaihi wasallam abinda Allah ya yi wa fir'auna kenan ya raye wanda zai kashe shi din ah bismillah na'am وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم Mm.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم حقيقة الله أبنجيكم يا بعد سنروا يا شيلا يا بعد سنروا يا غيا وقوة دقوة قوة نظام يا قوة نوري cewa duk bawansa in yayi masa alheri yayi godiya washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun inda Allah ya muku ni'ima to lalle ne ku fito a fili ku gode wa Allah akan wannan ni'ima in kun gode Allah zai kara muku in ba ku gode wa kun yi mutunci to Allah zai muku azaba ya raba ku da wannan ni'imar kuma ya muku az- ya muku azaban cewa abinda kafi karfin sa yafi karfin ka wa yastazan rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kabartum in kun kai butulci Allah zai muku azaba inna azabi azaba ta la shadidun mai tsanani ne
وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد wa qala musa in takfuru وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد da nake cewa ku gode wa Allah ku gode wa Allah Allah ya ƙara muku kar ku butulce wa Allah balle Allah muku azaba kar ku yi tsammanin da ibadunku da godiyarku da komai naku yana ƙara wa Allah wani abu cikin mulkinsa ba a'a kar ku yi tsammanin da na ce kar ku kafircewa Allah kar ku butulce masa idan kun butulce masa wani abu zai ragu- ragu ragu cikin mulkin sa ba haka bane akwai hadisul qudusi da yake cewa wala wanna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum a, da da dukkan farkon halitta gaba daya su haɗu da ƙarshen halitta duk gaba ke ɗaya da mutane da aljannu gaba ɗaya su zama ala kalbi rajul- ala kalbi rajulin fajirin minkum ma na ƙasa fi zalika min mulki shi'a da za su ta duk gabake zuciyarsu ta kama da zuciyar zuciyar abu jahali don kafirci duk duniya wa farko da ƙarshe da mutane da aljanu da kowa da kowa su zama kafircinsu irin na abu jahali ne ba zai rage wa Allah komai cikin mulkinsa ba wani wannan awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da kuma duk farkon da ƙarshen da mutanen da aljanu duk gabake da su zama ala kalbi at at kalbi rajulin minkum ya zama zuciyarsu kamar zuciyar abubakar duk kowa da kowa zuciyarsa ta zama kamar ta abubakar ba zai karawa komi cikin mulkin sa shi Allah inna la laghaniyun anil alamin Allah ya wadata ga barin halitta ko bai yi ta ba ma ba komai in yayi ta ma ko ba ta bauta masa ba komai ba abinda zai kara masa cikin mulkin sa ba abinda zai rage cikin mulkin sa subhanahu wataala wada in kafartum inna azabil shadid ugar musu in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha sani allah la ghaniyyun mawadaci ne ya wadata ga barin halittarsa gaba ɗaya balle ibadunsu hamidun kuma shi abun godewa ne sama da ƙasa yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ardi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi komai yana tasbihu allah komi yana gode wa Allah har jikunan kafirai suna bauta wa Allah suna gode masa ta inda su kafiran ba su sani ba
alhamdulillah sai tambayoyi
suna
tambaya cewa Allah ya kara masu lafiya Allah ya kara kwana ina cewa yana son ce mai bayani game da ruhi da nafsu da kuma kalbi
wato bayanin shi ainihin ɗan adam akwai ina da nafsu wato zuciya wadda take ta kusa sama da ita akwai wurin da ake kiran zuciyar kalbu sama da wurin akwai akulu akulu ɗin nan in mutum hankalinsa wajen duniya ne sai akulun ta dawo ƙarƙashin kalbu in hankalinsa wajen allah ne wajen lahira sai akulun ta hau ta zama tana sama da kalbu daga nan sai ruhu daga nan sai sirru su biyar ne nafsu kalbu aqlu ruhu sirru wato nafsu nan inda muke nan nan ne alaminsa inda muke nan inda na faɗa ɗazu nan ne wurin zamansa tunaninsa duka anan ne tunaninsa duk a duniya ne a duniya ne gaba ɗaya bai san meye lahira ba to kalbu kuma yana duba sama yana duba ƙasa to idan abokan wannan mutum na duniya sun fi yawa sai su janye zuciyarsa da hankalinsa a rika duban ƙasa faminan nasi man ya kudu bana atina fi duniya wa ma lahu bil akhirati min khala in kuwa mutanensa masu jan hankalinsa suna ja ne zuwa ga Allah zuwa ga lahira sai zuciyarsa rika duban sama hankalinsa rika duban sama wajen wajen ruhu din sirru kuma wani asiri ne tsakanin Allah da bawansa yana wurin Allah ne bai isa ya kafirci ba don kullu a fadan Allah yake kuma ibadarsa ba iyaka kuma ba za a ba shi lada ba don sirrinsa ya ibada don ba wurinsa ba ne sai abinda nafsu ta yi da kalbu da aglu da ruhu ake ba shi lada Na'am?
mutum zai yi zuwa yi tajjili na wuddi ba tare da alwala ba ko ba yi da alwala zai karbi da riga ko ba yi da alwala zai masa tajjili alhamdulillah ana bukatar addu'a malam zakari sun ciya musa Usman insha Allah marasa lafiya mu duk da malam zakari Allah ya ba su lafiya masu lafiya mu Allah ya kara musu lafiya masu lafiya mu Allah ya kara musu lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya karbi addu'o'in su Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu alaihi Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka ne sallallahu alaihi Allah ya jikan iyaye da malamu da malamu Allah ya saka shi wani mu da alheri الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين صلى الله عليه وسلم الخاتم لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزه آمين